أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله mun sake dawowa ci gaba da karatun littafin hamziya na al'imam muhammadu ibn sa'idin al-busiri da himmallah ta'ala wanda yau shine halka kuma ta biyu wanda za mu tashi kuma za mu tashi a daidai inda yake faɗa lailatul mawlid allazi kana lid-dini sururun bi yawmihi wa izdiha'u wanda yana magana akan haihuwar manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama kuma za mu karanta sai ayi an shi kuma inda aka saba صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وهق الحناء صل يا رب ثم سلم على من رحمة وشفاء وتداعى إيوان كسرى وليلى ولولا آية منك ما تدعى البناء صل يا رب ثم سلم على من رحمة وشفاء وغدا كل بيت نار وفيه قربة من خمودها وبلاء صل يا رب ثم سلم على من رحمة وشفاء وعيون للفرس غارت فهل كان لنيرانهم بها بها إطفاء سل يا رب ثم سلم على من باء مولد كان في مولد كان منه في طلع الكفر وبال عليهم ووباء سل يا رب ثم سلم على من رحمة وشفاء فهنيئا به لآمنة الفضل الذي شرفت به حواء سل يا رب ثم سلم على من رحمة وشفاء من لحواء أنها حملت أحمد أو أنها به نفساء سل يا رب ثم سلم على من رحمة وشفاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء سل يا رب ثم سلم على من رحمة وشفاء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء صل يا رب ثم سلم على من شمتته الأملاك إذ وضعته وشفتنا بقولها الشفاء صل يا رب سلم على من هو للخلق رحمة رافعا رأسه وفي ذلك الرافع إلى كل سودد إيماء صل يا رب ثم سلم على من رحمة وشفاء رابقا ترفه السماء ومرمى عين من شأنه الألو العلاء سل يا رب ثم سلم على من رحمة وشفاء وتجلى الظهر النجوم إليه فأضاءت بضوئها الأرجاء سل يا رب ثم سلم على من رحمة وشفاء وتراءت قصور قيصر بالروم يراها من داره البقهاء سل يا رب ثم سلم على من رحمة وشفاء الحمد لله za mu tsaya nan sai mu koma saboda kada yayi a anan zai fara mana magana akan haihuwar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama da yake duk da yake shi littafin bai shi babi babi ba ko a ce fasali fasali ba haka duk da yake za ga akwai wani bugu da zai ga suna yi wanda za ga sai suna mashi fasali fasali din eh na taba ganin shi irin wannan din amma dai asulin shi da shi bai yashi wannan fasali kaza fasali ka amma dai kai ne kila sanin kada abin da zaka gano a to ai magana ai yana magana kai tsaye ya zama kamar fasali ma ne kaza aika ni wurin a to shine yake magana shi cewa lailatul maulidi yace daren haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace shine allazi wannan da kana sururun farin ciki ya kasance wazdiha'u da ɗaukaka da alfahari biyaumihi ga yini ne liddini ga addinin musulunci washi addinin musulunci daren haihuwar manzo Allah sallama to abun alfahari ne gare shi kuma ɗaukaka ce gare shi daraja ce ga musulunci sa haihuwar manzo sallama shi yasa kaga kamar yadda muka faɗa wancan sati cewa malamai suka ganin cewa ai shi yasa kaga wato daren da aka haihe manzo Allah sallama duk yafi kowane dare gaba ɗaya daraja hal lailatul qadri ko saboda lailatul qadri ai abinda Allah yake gaya mana cewa tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha ne mala'iku ne suke sauka a cikin daren hadda mala'ika jibrilu ma a cikin su amma shi daren da aka yi manzo Allah shi kuma ya sauko shugaban su ya sauko annabi Muhammad sallallahu alaihi to ka ku ga daren da shugaba ya sauka ai yafi daren da waɗanda ƙasa gari sun ka sauko su kuma to saboda haka kuma amma wancan daren aka nuhi ba wai ana nufin yanzu daren muwarjin garen mu ba yanzu misali ko na garen ku ba shi aka nuhi ba wancan dai daren na asulin aka nufi wanda an kahe manzo Allah ciki ne sau sama to shi yake magana din to shine yace to shi daren na muwarji lailatul muwarjin muwarji shine allazi wannan da kana sururun farin ciki ya kasance wanda ya da kuma alfahari da girma biyaumihi ga yinin shi lidini ga addinin musulunci yace bayan wannan kuma wata walad bushira wata walad bushira sai ka ce bushiral hawatifi busharori na saututtuka wata wala sai ta ci gaba da bibiya ita sautin nan tana cewa an kadi wulidul mustafa lalle haƙiƙa an haihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa haqqal hana'u lalle murna ko ya tabbata murna ya wajaba murna ta cancanta da lalle aka haihi manzo Allah wai ma'ana haka an ka cin sauti ba a ganin masu magana ma'ana hatifi sautin da zaka ji amma ba ka ganin mai magana shi ne ka ce mahatifi ba ka jana ce mawai hatifin ko yawa to ya kagan kana magana da wanda kawai da shi kana gani balle kagan to shi aka ce hatifin a to shine a wancan lokacin sai aka ta aka ta ana cin sauti ana ta bushara da murna ka a himan za su ma kaza amma ba a ganin masu magana din to shine yake nufin wancan dai duk an shaidu yana nan cikin alfail ahmadi na shehu radiyallahu anhu da sauran dai can da tarfan da aka yabo can da tarihi duka sun kawo waɗannan abubuwan din na cewa an yi haka nan din to shi ne ga dubon nan busharorin ga waɗannan hatibu sun tuka sun ka ta bayani haifar manzo Allah an haifi manzo Allah an yi kaza ka sanar dai to shi ne wata wala busharul hawatifi busharori na sautuka sun ta bibiya an kalwa da Mustafa cewa haƙiƙa lalle an haifi manzo Allah sallama wa haqqal hana wa lalle farin ciki ko ya cancanta farin ciki ya wajaba yace sannan bayan wannan kuma wata da'a iwanu kisra yace iwanu kisra ginin nan na kisra wata da'a ya daddare ma'ana ya kike ci ya tsatsage ma'ana zai faduwa kenan walaula ayatun minka ba don aya daga gare ka ba ya rasulullahi sallallahu kuma suna cewa ba don mu'jiza ba daga gare ka ana fasara da kan amma dai kaga an ka ce mu'jiza din misali kamar kusi mu'jiza kuma an ka ce aya kuma ta kunshi komi ba sai mu'jiza din ba to shine walaula ayatun minka ba don mu'jiza daga gare ka ba ko ba don daga aya daga gare ka ba ya manzo Allah sallallahu to ma ta da albinau ai da wannan ginin bai da din ba shi wa gini ne fa wanda ya daɗe sosai ya yi shekara dubu aka ce shi wannan kisra ɗin da na farko shi iwan abinda iwan ɗin misali wato iwan gini ne kama a ce wanda lalaba suke ce masu ƙasarul mamlaka ƙasarul mamlaka wai ma'ana shi ne kama a ce gidan sarauta wanda ainihin shi ne gidan wanda aka gudanar da harkar sarauta ɗin da sarkin da duk wasu hwadawa da hadimai da wasu bayi da duk misali duk gina ake misali babban dai gida wanda za a gina babba wanda yake shine da kasaita na isa to shine wannan iman din to gida ne na kasaita na isa wanda shi kisra din game da muka sani shine lakabi ne na duk sarkin da ya mallaki kasar farisa shine suke ce ma kisra sunan sarauta ne kisra din ba shi sunan sarkin ba sunan sarauta ne kamar yadda an ka san mu ma na Najeriya misali ya mana da wannan in ka ji an ce watan a shehun barno wai sarkin barno suka ne an gane misali ko ka gani to shi ne to kamar irin waɗannan ne misali to duk ana da irin wannan ɗin to sai ka ji an bada wani suna amma ana nufin wanda a wannan shi to shi ne su kisra ɗin laƙabi ne na duk sarkin da ya mallaki ita wannan farisa ɗin to wannan ginin nashi lokaci ɗaya wanda an ka narke ma kuɗi sosai da gaske an ka yi shi ingantacce wanda su abin da suka gani fa wannan ginin ba da za a yi sai da tashi alƙiyama sai da an busa kafusa nan amma magana wai a shi ginin ya samu matsala ba shi haka suka kallo to amma sai abin ya zo ba haka ba daren da aka yi maza sulma kawai sai ga gindi ya ya da ya tsagi shi kenan wai don a gwada musu tofa mulkin ta mulkin su ya taho ba saboda haka tun da dai daula ce ta kafirci to lalle fa a, ga wanda zai tafi da kafircin ya zaka to shine wata da yawan kisra sai ga watan ginin kisra din ya daddariya kike ce wala wala ayatun ba don mu'jiza da gare ka minka da gare ka ya rasulullahi ba sallallahu alaihi wasallam mata da albinau ai da gini bai zaddare tsagi din ba yace wagada kullu baiti narin yace kullu baiti narin dukkan watan daki na wuta wagada sai ya zamo wa fihi kurbatun a cikin ma'ana kace wagada waya gari misali shine wagada sai waya gari wa fihi kurbatun a cikin shi akwai bakin ciki wa bala'u da musiba min humudiya saboda mutuwar wannan wutar bicewa ko kace mutuwa wai ma'ana da yake su garin nasu su Paris din kowane gari dama su in bauta wuta ne su ba kowane gari akwai ɗakin da an ka gina na bauta wuta wanda ita wannan wuta ɗin ba ta mutuwa ana cewa wuta ita kanta ta kai shekara dubu ba magana mutuwa to ai hidima ne ga sunan ba su karewa ko yaushe kamar yadda ka san ai kaga da yanzu zari ba musulmi bai bari masallaci ya lalace ko yau a ce ga musulmi akwai musulmi wurin fa wai amma su bari masallacin ya ruguje ya hwaɗi shi kenan ya zan gaba ɗaya ba shi ai bai yiwa duk da za a sai an gyara shi to su ma tun da ibada ce ya bauta ce shi yasa ita wutar bata mutuwa masu hidima suna nan ko shi ita suka bauta ka gani sun zama yan bauta bauta kan ka gani to shine wannan wuta dan da aka yi ana haihuwa maza Allah kawai sai ta mutu shikenan abin da shekara dubu a ga ya mutu ya mutu ba dare guda ba dalili kawai sun ga ta mutu to shine yace to sun waye gari suna cikin bakin ciki su masu waɗannan dakunan wutan sun kwana sun waye gari nan suna cikin bakin ciki na watan a mutuwa wannan wuta din shine wagada kullu baiti narin dukkan watan kullu baiti narin dukkan wani daki na wuta wagada ya waye gari wa fihi qurbatun akwai bakin ciki a cikin shi wa bala'un da musiba min khumudiha saboda bicewa wannan wuta da ma'ana mutuwarta sannan sai ce wa uyunul lil fursi sannan haka nan wa uyunul lil fursi idanuwan ruwa na mutanen na farisa galat ta kafe shin wai fahal shin wai ko idifa'u kashewa linirarihim ga wannan wutar tasu shinkana ya kasance ne biha da waɗancan ruwan ne shin wai wai ma'ana shin wai waɗancan ruwan nasu da sun ka ƙahe da an ga sun ƙahe shin wai su ne an ka kwashe ki an kwale ki an ka zo an kashe ga wutar da isuwa ko kore abu yake wai ma'ana tambaya ce wadda amma ta korewa wai ma'ana ba haka lamarin mutu a lamari ne daga Allah kan mutu ya kaddara cewa ai waɗancan ruwan da an ka ji an ce sun ƙahe din kamar ita su ne an haƙwal heki an ka zo da suna an haka shi wuce taso da zuwa ba haka ne an kai ba kuma a wani iko na Allah ita wuce in ka zo wurin inda wuce take da kwata wurin bautar wuce din sai ka isko ta da damshi damshi wadda ka san ruwa an kai wurin can inda kuma ruwan suke shi kuma zahi turi kamar wuta wurin shi sa ka je a can cikin alburda ya faɗa ko da yake cewa can cikin alburda yana na akan magana wuta da yake magana akan wuta din wanda yake magana cewa ka annabin nari ma bil ma'i min balalin huznan wa bil ma'i ma bin nari min darani sai ka aza in ka zo wurin wuta sai ka aza ko kamar ruwan ne kamar inda wuta take kamar ma ruwa ne an kai wurin in ka sai ce to shine kaga kenan yayi kama da kamar waɗancan ruwan ne aka kwashi kina an ka zo an kai an ka kashe wuta da suwa amma alhali ba haka bane ba lamarin daga Allah Allah yana gwada masa ne tsufa karewar duwatsun daula ta kafinci ta karewa don ga mai musulunci ya taho sallama to shine wa ayunun lilfirsi idanuwan ruwa na farisawa gara ta kafe shin fa harshen wai ko idfa'u bicewa kuka ce kashewa linira da him ga wannan wuta tasu kana ta kasance ne biha shin da waɗannan ruwan ai ma'ana ba da ruwan bane ba eh da iko ne na Allah kurum yace mawlidun shi haihuwa manzo Allah haihuwa ce fa wanda kana ta kasance fi dalilul kufri a cikin wasan tashin kafirci lokacin kafirci yana tashi ka san kowane lokaci zamanin da abin da yake tashi ko sai ga cewa ai a irin yanzu misali ana tashin yayin abu kaza akai yi yanzu sai to a wannan lokacin kafirci shi ka tashi akai yi wannan lokacin to wannan lokacin hanka yi maza sallama garin da su gaba ɗaya ba su masa akwai Allah ba a to ina ruwansu da wannan ba abin da aka basu sai wata gumaka ciki nan ko mutane ne waɗanda suke ba su ba wasu wayayi irin waɗancan ɗin ba ba amma kuma a cikin an kashe manzo Allah kasan da ma Allah ya tada kai wai ko malamai suna cewa kusan ko da malami ne wanganan ne abun tausayi ne in ya zama daga cikin tsakiyar jahilai wannan yana da zurfin ilimi mai yawa amma sauran jama'ar da ake tare da su ko mutanen garin nashi gaba ɗaya ba su da wannan ilimin abin tausayi ne don wahala zai shata su fama zai sai da su ha to to- to balle a ce a gaba ɗaya waɗanda su gaba ɗaya ba su ma- ba su ma san abin da aka ce ba karatu su duka haka fa an kashe manzo Allah wannan gari to aka ga akwai akwai fama kan to shine yace mauludin haihuwa ce wanda kana ta kasance fi dalil kufr a cikin lokacin tauraro na kafirci wa ma'ana shine lokacin ta- kafirci yana tashi lokacin yace sannan kuma a wabalun musiba wa waba'u da alloba sun kasance alaihimu ga su waɗannan kafiran minhu saboda haihuwar manzo Allah ɗin sallama wai sanadiyar haihuwar manzo Allah sai ta zama su musiba da alloba ah to ai sai ya zama gumaka gaba ɗaya nan duk faɗuwa sun kai ta yi kawai sai da mutum shiga ɗakin guki na sai isko guki ya wuce ya fara bai san dalili ba. kuma ki sai ka faɗo haka haka wani an ga ta da shi kuma ya ƙara kuma kuma ya faɗi haka haka an gace suna da gumaka sun kai 360 nan inda Ka'aba da an karara ta ya haka gumaka an kai sun gace gindin inda suka wata gumaka da sun gace wace suna haduwa To wannan shine abin da ya ta musu da hankali wanda ka san ga lokacin ma ai a duk da yake daga bayani bayan an fito maka ne amma shi wannan bayan ta a fara mahayi ma da komi duk da haka nan ka san lokacin an ka share waɗannan gumaka din ma akwai Khalid bin Walid nake ji shine wanda kowane gunki akwai wanda manzo Allah ya aika shi zuwa gare shi an ka an ka an ka share su gaba daya to lokacin akwai shi akwai wata shaidani aljanna da ka shiga ciki ne tana musu magana sai suna ɗauka Allah ne ka musu magana ka gane to shi lokacin da Khalid bin Walid zai sare gunkin ya wace shi sai ta hito mai tabbayana gare shi mace ya kanga da gashi da menene haka ga kai shi ko sai sa ta kubiya gaba da ita shi kenan a kan mi zai shi kenan an gama da ita kawai shi kenan ko eh to kaga ni saboda haka a lokacin wanda yake na kafici a lokacin to shine mawalidin kana fi dal kubri to amma sai ya zama sai ya zama musiba wai ma'ana shine saboda duk an ruguza gumakan nasu gaba daya bautar gumakan nasu duk Allah la sa shi kenan to shine ya zama musiba da bala'in gare su din to sannan ya ce gwada cewa fahani an nan ne ko ya ce fahani an ya ce murna da farin ciki ya tabbata li amina daga sai da amina radiyallahu anha bihi saboda haihuwar manzo Allah sallama ya ce alfadlu daraja ce da fifiko da ta samu ita sai da amina wanda ita wannan daraja din ita ce allazi wannan da shur hawa'u sai da hawa'u radiyallahu anha shurrifat bihi an ka ɗaukaka ta da wannan daraja din wai ma'ana shine sai da amina mahaifiyar manzo Allah sallama ya ce to farin ciki ya tabbata gare ta murna ta tabbata gare ta saboda ta samu fadala mai girma da da- da- mai daraja darajar nan wadda ida- ita ce sai da hawa'u ta samu tunda ita abin da ya ce sai da hawa'u saboda ai ka san ita uwar kowa din ko tunda ita ce matar annabi adamu alaihi salatu wassalam annabi adamu kaga shi a uwan kowa da duniya cikin mutane hawa ita ce uwar kowa da duniya cikin mutane baki daya to kaga ai ita ma ta samu wannan darajar da ya zo wannan ko tunda ita ce asuli din to shi ne yake nufin fahani alli aminata farin ciki ya tabbata ga sai da amina bihi saboda haihuwar manzo sallama alfadlu watan ta samu fifiko da daraja mai girma ta tabbata gare ta allazi wannan da shirfa bihi wa wannan an ka dauka kai sai da hawa da ita ma'ana ita ma ta samu wannan albarka din ta haihuwar manzo sallama saboda kasancewar wato ita uwa ce ga watan mutane baki daya to sai ya ce amma kuma fa sai dai malli hawa'a wayan lamunci ma sai da hawa'u ma'ana wa zai lamunci ma hawa'u annaha cewa wai a ce ita ce hamalat ahmada ta samu cikin manzo Allah sallama aw annaha ko kuma a ce cewa ita ce wadda nufa sa'u ta yana kuda da haihuwa bihi da shi manzo Allah sallama din wai ma'ana ita sai da hawa wa zai lamunci mata ai ba ta samu wannan din ba wai ba ita ce wadda Allah ya kaddara za ta yi wannan aikin ba ba ita ce Allah ya kaddara za ta haihu manzo Allah sallama din wannan haihuwa ba amma dai ta samu wacin darajar na cewa ita ce uwa ga sauran mutanen duniya din nan ta samu wannan amma dai a ce ita ce mubasharatan za ta haima za su mato ba ta samu wannan din ba ai ba ita Allah ya kaddara za ta yi wannan din ba sai da Amina Shirr Jallahu ana ita ce Allah ya zaba da wannan din amma duk da haka sai ka je wasu ka je wasu shidanu kullun in iska kullun wai suna ganin wadannan ma wai ba wai ba wai ba su aljanna da hauka to yau iyaye mahaifin maza ba shiga aljanna to uwa ma za su shiga aljanna din mun da hauka shi annabi wai wai kai takama haka wai kai aljanna zaka saboda shi ba wai amma mahaifa ne kuma ba su shiga wai kuma ka ji wanga hauka kuma aljanna ba bakin ciki can ba abin yanzu yanzu maza Allah bai kawo duniya duk a ta shiga aljanna ma sai lahira kuma ya ga ba ba haifa aljanna to kana ganin annabi dadi da ji shi ko Allah bai so bacin manzo Allah kuma ce ya za a yi wanka al'amari ya faru to zai wannan da ya hauka rashin hankali ne kullum shi zaka ji imamu suudi shi ya- da sauran malamai duk sun yi littattafai da daman gaske akan wannan mas'ala din to shine a yace malli hawa wa zai lamunce ma hawa annaha a ce cewa wai ita ce hamalat ahmad ta samu cikin manzo Allah sallama au annaha ko kuma a ce cewa ita ce nufasa'u ta yi naƙuda haihuwa bihi da shi manzo Allah sallama din yace yauma shi haihuwar manzo Allah yini ne wanda nalat ibnatu wahabin ibnatu wahabin aminatu bintu wahabi nalat ta samu min fakharin girma wanda malam talahun nisa'u wasu mata ba su same shi ba bi wadihi saboda haihuwar manzo Allah sallama wai ma'ana wannan rana ce wadda ta haihu manzo Allah rana ce wadda ta samu wata daraja da wani matsayi wanda duk matan duniya gaba ɗaya kaf ba wanda ta samu wannan din shi zaka ji mai shi ne yake cewa ka hamada lam yunsha wala huwa yunsha irin manzo Allah ba a taba yi ne ba can baya ba kuma nan gaba ba a ba yi ne kuma to shi ne yake nufin cewa to ita daraja ce samu wadda wata mata cikin faɗin duniya ba ta samu irin ta ba shine yoma rana ce wadda na na na ibnatu wahabin yar wahabi ta samu min fakharin girma malam ta rufin nisa'u irin girman da wata wata mace bata same shi ba bai wadihi saboda haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta qaumaha yace ita sai da Amina radiyallahu anha ta zo ma mutanen ta Qurayshawa kenan ta zo musu bi afdala da mafifici mimma hamalat Maryam al-Azra'u mafifici daga abunda Maryam al-Azra'u Maryam din nan budurwa da bata taba aure ba abin ta samu ciki da shi kablo gabanin zo ita Amina din wai ma'ana ita sai da Amina ta zo da abun da sai da Maryam ta da ta haifi Annabi Isa ai kaga Annabi Isa ta haifa ko to wai ita sai da Amina ta zo da abun da yahi abun da ita sai da Maryam ta haifa shi ne manzo Allah ita ta haifa Annabi Isa ne ita kuma sai da Amina ta haifa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to kaga ta zo da abun da sai da Maryam bata zo da iri ne ba kenan to shine wa a cikin ma ta zo mutanen ta Qurayshawa kenan ai ba ƙwarai shaɗa gogo duk hada mu gogo yawwa mu muna ciki to shine wace kauma ta zo mutanenta bi afdala da mafifici mimma hamalat maryam al-azra'u daga abun da maryam wadda budurwa ta don an ga ce al-azra'u wadda ba ta taɓa yin aure ba shine ma'ana azra'u din to ita ko sai da maryam ta yi aure ba gaba ɗaya ba to shine ta zo bi afdala da mafificin mimma hamalat maryam da abun da sai da maryam ta dauki ciki al-azra'u maryam din nawa take ba ta taɓa yin aure din ba da qablu gabanin zuwa sai da amina din radiyallahu anha yace shan macatul amlaku mala'iku sun gaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam izwa da'atu lokacin da sai ramin ta yaye shi din eh lokacin da yaye shi mala'iku sun ce mace yarhamukallah an ce ya tashi haka sai mala'iku suka ce yarhamukallah to shine shan macatul amlaku mala'iku sun gaida shi ya izwa da'atu lokacin ta haife shi sai ya ce ash-shafa'u shafa'u kai wa shafatina mun ta faranta mana rai bi kaulin hada zancen ta ba mu labarin haihuwar manzo Allah sallama saboda ita an mahaifiyar Abdulrahman bin Aufin sahabin nan mai girma kuma wada shi nan eh yana daga cikin mawadatan sahabbai Abdulrahman bin Aufin da gare ya kusa da suwa ta ibar dukiya ta yana ta abuwa yana ta bawa sadaka yana ta yi wai da samu dan rage dai saboda dan rage aiki aka ayo sama bi sabi kai su sabi abuwa su yawa da yawa to mu wada shi ne kwarai daga kuma an ta aikin Allah da duki to shine to mahaifiyata ita ce ake ce mashafa'u to ita kama a ce ita ce ungozuma an gane sai da aka haifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawa ba ka ungozuma ana shine ko wannan ko nan sai ka ji suna sama yankan cibi misali ko haka ka ko to shine ungozuma misali amma shi manzo Allah dai an sani shi ba yankan cibi gare ba ko yawa shi da yankan cibi ne zaka sallallahu alaihi wasallam to shine shan mata ta shine ke cewa shafatana sai ya ce ashafa'u shafa'u wa shafatana mun yi ta faranta mana rai bi kawai hada da zancenta wai ma'ana abin ta ba mu labari na haihuwar manzo sallama da irin abin da sun ka faru na tawaru sun kai kasa da komai duk gari sai an ka samu wannan labara ai to shine yace ta faranta mana rayuwa mun ji dadi ta ba mu wannan labari eh yace rafi'an ra'sahu manzo Allah an haife shi yana mai daga kai ne zuwa sama yace wa fi zalika rabi a cikin daga wannan kai din ha to akwai ima'u akwai nuni da ishara ila kulli sujudin zuwa ga dukkan shugabanci da daukaka wai ma'ana sadda aka haifa manzo Allah sallama ya daga kai ne zuwa sama haka to shine ce wannan daga kan da manzo Allah yayi ishara ce na cewa to shi ma daukaki ne shi ba mai daraja ne shi ya to wannan daukakan nashi da ya sama din yana wannan ishara din to shine rafi an rasu yana mai daga kai ne zuwa sama ne da aka haife shi wa fi zalika rabiya cikin wannan daukaka kai din yace akwai ima'u akwai ishara da nuni ila kulli sujudin zuwa ga dukkan wani shugabanci da daukaka yace ramikan darfuhu darfuhu ganin manzo sallama shi ma na darfa din ko kace irin shi duk yana ya dauka shi na darfa ganin manzo sallama ramiqan yana mai kallon as-sama a sama wamar ma ainin yace wamar ma aini sannan kuma shi yana abun jeho jeheke wannan ganin nashi din wanda irin na man sha'anu hululu wanda sha'anin shi watan ulul ala'iqu daukaka ce madaukakiya wai ma'ana ɗaukakan nashi da ya yi sama to kamar sai ya zama kuma kamar ya kalli sama kamar an je irin nashi kuma sai ya dawo kuma ya duka da kanshi haka wai shi kuma saboda kwarjini na Allah madaukakin sarki da kuma jin kunyar Allah madaukakin sarki to shine ma'ana sai sun koyar da kan nashi shine ma'ana din wannan sun koyar da kai saboda kwarjini Allah da kunya kuma an sama zalla da ma kunya gare shi ko to kuma kawai wani ya ce mana ayato ga nan inda Allah ya saki bayan kai kalli bisa din koko aiwa ya kasan duk inda wani abu ya faru haka su haka suka cewa ne to wannan ba shi haka to kuma yanka ce haka nan da ya duka da kai ne kasa to kana nan ba Allah ba ne yayi to ka gani ba haka nan bane ba sannan kuma shi ita sama watan alƙibla ce ta addu'a kurum ita sannan kuma watan dama duk wani abin da yake madaukaki sama zaka ji ana yi ko tunda yanzu misali kamar ina aiki ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu aiki na kwarai sama kai da shiya aiki na ibada na kwarai amma mummuna kuma ƙasa kai da shiya to in kace don ana cewa da can wancan aikin sama din ko don manzo Allah kalli sama ya gode Allah bai sai ke to su in sun kai masu laihu na sama Allah fa da aka yin ƙasa da shi shi kuma ko ko Allah da ka an sa in mai gwa aiki da mai gishi to ka gani to saboda haka ba haka alamar yake ba to shine a ramikan darfuhu darfuhu ganin shi ramikan yana mai kallo sama a sama a sama Umar ma aini kuma yana abun jefo magani ma yana mai dukar da kai ne kenan ma'ana kasa na irin na man sha'anuhu wanda sha'anin shi al'ulul daukaka al'ala'u madaukakiya to irin wannan yanayin shi manzo Allah sallama yayi yace wata dallal zuhurun nujumu yace zuhurun nujumu wa ya ce hasken tauraru wata dallat ta yi ƙasa-ƙasa ilaihi zuwa ga girma manzo Allah sama saboda girma annabi sallama duk tauraru gaba sun kai ƙasa-ƙasa sun ka haskaki duniya baki daya shine wata dallat zurun zumu watan hasken tauraru ya yi ƙasa-ƙasa ilaihi zuwa ga manzo Allah sallama fa abaat al arja'u sai ka ce al arja'u sasanni aka ce arja'u din yana iya daukar sasannin garin makka aka nufi aka ce kai duk sasannin duniya da aka nuna gaba daya to shine arja'u sasanni fa adaat sai ta yi haske bai dau'i ha da hasken wannan taurarin da gaba daya saboda taurarin sun yi kasa kasa gaba daya sun game hasken su ya game ko ina to sai ya zama watan ya zama sasannin duniya gaba daya suka dauki haske shine fa adaat bi dau'i hal arja'u sasanni sun kai haske da hasken wannan taurarin yace wata ra'at qusuru qaisaru wata ra qusuru qaisaru qusuru qaisara ya ce shi kuma benan naki na kaisar sarkin rom kenan shi kuma shi ne ƙusuru kaisara benan naki na kaisar bin rumi da acen rom wata ra'a sai ta bayyana wadda ta zama ya raha man daru hulbar da ha'u wanda gida na yake garin makka ya raha yana ganin waɗannan benan da ke da gidaje na su kaisar ɗin mu ma'ana shi ne daga nan makka ana hangen can ƙasar rom an san dai rom yanzu ita ce ake cewa ƙasar italiya ko can ne inda fafaroma yake yawa to shugaban kiristocin da duniya ko to shi ne to to daga makka ana hangin rum din saboda wannan taro inda sun kai kasa kasa suka haske duniya gaba daya to shine yake nufin cewa wata kusuru kaisara bena naki dama su kuma kaisar su kuma watan rum din duk sarkin da ya mallake su shi kuma sunan ka saurata su kuma kaisar ake ce mashi duk wanda ya mallaki rum din suna ce mashi kaisar wancan din shi kuma na farisi ne suka ce ma kisira wannan kuma kaisar to shi ne benanaki na kaisar din nan birrum da arum wata ra'at sun bayyana ya raha man daru hulba da wanda gidan shi yake maka duk yana ganin su ba daya saboda haka sai ya zama duka da na duk ishara ce na cewa musulunci gaba ɗaya sai ya game da waɗannan kasashen nasu din gaba ɗaya duka ba wanda za a raga baki ɗayan su da su can farisa din dama ga wancan lokaci su ne dauloli masu ƙarfin duk duniya gaba ɗaya kamar yanzu munan kaga da ka zo ka ce america misali ko su ingila ko ko kuma sai yan duk da kisu yanzu suna dan yawa a ce America Ingila irin su China su Russia ko sai na jamus sai na cikin su shin ko ko China ce a ciki to kaga misali su din ne wanda aka gane su ne manyan duniya to a wancan lokacin in ka ce Paris da Rome to su ne daloli masu karfin duniya lokacin to kaga yanzu ga wanda lokaci musulmi waɗanda ga su masu rauni masu kaza amma a ce za su mallaki wannan wurin a kaga an ba kan shi yasa kaga lokacin sadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan albishi din cewa za a yi wannan abun munafikai sun karawo don lokacin sadda manzo Allah yayi wannan albishi din cewa za a ci ma waɗannan wuraren da yaki ne musulunci da kai can har sai munafikai don ana yakin handaka ne lokacin an yi kafirai sun yi taron dangi sun kawo hari Madina to lokacin ne kuma an haga lalle yawan su yayi yawa Salman al-Farisi ya bada shawara cewa to ai su ga kaida sun a kasar su suna wata dubara an haga kasa an haga yaki ya ta kuma an hanga mayakan nan kamar suna da ƙarfi da yawa taron su yana da wahala to rami aka ce a kewace gari da shi yau tuna da dawaki ne aka yi lokacin kagan tuna da dawaki ne aka yi kaga ba da za a yi doki ya tsalla ko rami ya shigo ya ce to haka na suka yi suwa to shi ne wurin wannan gina ramin ne fa an ka cimma wani duci wanda aka kasa washewa an ka zo an kawo manzo Allah ce to shi gina ya zo an shi abun sara yana wannan sara din sai wutar ta shi fal sai dutsen kashi ɗaya bisa uku sai ya wace shi kin tsara dai uku ya duk ya wace gaba ɗaya sabai sun iyaka yansu ba gaba ɗaya sun iyaka abin suka yi sun yi iya kokarin su dai ba sai an dawo ga annabi ba amma ya gagare su amma tsara uku shi wace shi gaba ɗaya kuma an ka ce ba mu'jiza ba ce bari maza Allah gudi ba a ƙarfin jiki ne ne gudi kuma na kashin shi to a yanda mu'jiza ce ba sai ya sara ba yawwa sai dai kuna ɗaya isha hashe ɗaya ya wace shi kinan yawwa to ka gani to saboda haka to shine nan ne ya wannan abin shi ne ci da wannan wutar wannan walƙawa ɗin ya ce ya hangi waɗannan girmi gine-gine nasu kuma ya ce za su ci su da haƙi nan ne muna hauka sun karɓi ta ɗauki to yanzu su daga sunan ne ga ƴan waɗanganan kafin daga basu da kura da rabi wannan ta musu ba ga sunan ne suna ginin rami don ɗaya su samu su ɗan kare kansu gare su ba a yi hutun kare su da haƙi ta za a ci kuma za a ci wannan da haƙi ka gani to kuma ƙarshen sai da abai hawar da annabi ya fata labari bayan manzo Allah bayan bar duniya aka zo sai ga su aka zo aka ci su da haƙi aka yi mini duka har isharar nan da ga wannan ko Sulaqas bin Malik wanda maza sama yake cewa shi wannan kayayyakin na kisira din da yake ado da su kambin nashi da yake ado da su yana kawa da su ba za a sanya maka su kai surakatu shine suraka shine wanda bi manzo Allah sadda annabi ya fita za a yi hijira din nan ka san kafiran maka sun kace duk wanda ya kawo masa manzo Allah sallama za su bashi rakumi 100 to shine wanda ya fita sai bi manzo Allah da ya zo da shi ne samu rakumin 100 wanda yana sai ko ci manzo Allah ne ya cin mashi amma yana manzo Allah yana wayewa ya gan shi kawai sai sai kasa ta bude kawon dukina sun ka shige kasa sai kama kira mazala na bidace tura da da tuba inda ba su mazala bane ya kaga sai dai ka ce ka akala yin kasa gogo to shi jin dai to shi ke ya sai mazala shi ke nawa ya ce ya ce da shi ke mazala shi ke na haƙa da shi ya ce to ya alƙawala amma zai dawo kuma ya ji wai kuma ya ɗan dawo kuma ya kuma ya tura da raƙumin nan dai ɗari ga raƙumin ɗari fa ba wasa bane ba ya sake dai ƙara koma dai ya ƙara gwada dai kuma ya sake kuma har yanzu shiga irin wannan din sai kuma watan ya sake kawon sun ka sake zurma to bayan sun sake zurma din kuma haka an ka zo an kai to duk bayan an yi wannan din da karshe to sai bayan duk an yi wannan din to shi ne mazalla ya sake dawowa din to shi ma na yan nemi to yanzu dai ya tube ci to yanzu abinda za a yi ya yi ma annabi alƙawarin bai ƙara dawowa shi zai bi ne ba ma bi ba ko da in ya ko yanzu in ya koma can ya game da wani ya biyo haya shi ma wani bai dama zala zai ce bai za ya binin da ai yawa gani to shi ne to amma ya musulunta nan kame ya musulunta ne wannan ka gane kawai ne kai baci yawa ya musulunta to saboda haka to shi ne daga baya bayan ya musulunta to shi ne sai a manzala mai albishi ya ce za a daura mai waɗannan kayan abin da kisra din sai da amara shi yana nan sa ne lokacin sai amara wani an ka ci wannan abin da yaƙi to lokacin da aka haka nan to sai ya zo bayan an kai ƙarshe duk ga kisira kayayyakin adon shi da komi ga sun zo hannu sai na umar yake cewa ina so laƙa bin malik yana nan rike da magana bai manci da ita ba shi ko so laƙa na can ba can yana daga shi wanda aka ɗauka ba manya manya ba misali sai da an ka ce ba su ba su da shi sannan an ka samu an kai da shi can sannan ya ɗauko sai ya mai da kaga gaskiya ta tabbata shekaru sai manzo Allah ba duniya za a yi abu amma ya faɗa mai za a yi haka nan din kuma duk dai bai san gaibu ba ku sallallahu alaihi wasallam to kaga ni to wannan shine kuma za mu tsana insha Allah sai mun dawo halka ta gaba muna fatan inda baka je dai Allah ya karba mana kurakuran mu kuma Allah ya gafarta mana Allah ya kara mana soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu dukkan alkhairan duniya da lahira don alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na sai baki daya dukkan abin da yake na shari mai shutura muna fatan Allah ya kare mu daga gare shi don alfarma sai dina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada mu da mu da sauran dukkanin ƴan uwa musulmai fatan alkhairi baki daya a gaban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fatiha salat fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين